الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنقوى يومنا شاشدا قوة رمضان هجرة من زنسيرة منظر رحمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم daga Makka zuwa Madina shekara ta 1446 wanda ya daidai da sha shida ga watan uku miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salam shekara ta 2025 kamar yadda malaman coci suka yi ittifaki ba tare da wani dalili ba kawai suka shata makawunansu muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma muna cikin suratu wato abin nan suratu yunus a jiya mun fara bayani aya ta 19 zuwa aya ta 20 su lokaci muna halinsa a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi a kan wannan ayar. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar. Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba ɗaya. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya malam Allah ya ce wa ya ƙulu na laula unzila alaihi ayatun min rabbe
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم فانتظروا إني معكم من المنكرين muntazirin na'am eh kamar yadda muka sani muna tabo matsaloli na zamani da suke da alaka da zakka na wazirin zakka kenan a yau kuma zamu dan tabo wadanta wata matsala daga cikin matsaloli shine masraf na almuallafati qulubuhum kenan masraf muallafati qulubuhum a yau zamu tattauna akan suwaye ake nufi da almuallafati qulubuhum idan Allah ya kai mu da rai sai mu ga shin akwai rabonsu ko babu har yanzu sannan kuma waɗansu halaye na zamani da suka zo waɗanda can da babu su ko ba haka ba don karatu mataki-mataki na almu'allafati qulubuhum daga al'ulfa ne shine kauna allafahu ma'ana ya sanya kauna tsakanin shi da wani innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum shi sa Allah ce wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim ai ma ja'alta al-ulfa shine al-mahabba muna ganewa ko to da Allah ce waɗannan ana ba su waye su yau za mu tattauna akan waye su gobe idan Allah ya kai mu da mu gani rabon su akwai shi ko babu sannan kuma in lokaci ya ba mu dama mu dan ƙara da mas'aloli na zamani da suke da alaka da su malaman hanafiya suke cewa almu'allafati qulubuhum kanu qauman min ru'asa'il arab mutane na sun kasance daga cikin jagororin larabawa ka abi sufyan kama abi sufyan bin hab wa safwan bin umayya wa uyayna an gane ko da kuma wal aqra bin habis wa kana yu'tihim an-nabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi fardillahi sahman min as-sadaqati kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ba su yu'allifu bihi yu'allifuhum bihi alal islam don saboda ya sa kaunar musulunci a cikin zukatansu faqila waɗansu malamai sun kace kanu qad aslamu sun musulunta amma suna sababbin shiga musulunci wa qila kanu wa'adu an yuslimu waɗansu malamai suka ce a sun yi alƙawarin za su shiga musulunci ba su shiga ba to kafin ba su shiga sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su wannan menene samaratul khilaf in an ce sun yi alƙawarin za su shiga wannan yake nuna cikin al-mu'allafati qulubuhum hakka sire ana samu cikin su in an ce waɗanga wa'adu bi an yuslimu sun yi alƙawalin za su musulunta ba su musulunta ba kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su kenan ya nuna ana iya ba waɗanda ba su musulunta ba. cikin cikin almu'allafati qulubuhum akwai kafiri ina fata ana fahimta ka shi ne addalilin sabani malikiya kuma sun ka ce abinda ake nufi da almu'allafu qalbu kafirun yu'ta min as-sadaqa li yuslim kafiri ne wanda ana ganin in an bashi wato zakka rabu na zakka na mu'allafati qulubuhum zai musulunta kama arrafuhum bi annahum wadansu kuma malikiya suka ce qaumun zawu wa'din mutane ne masu alƙawari sun dauki alƙawari wa sa'atin da yalwa wa qudratin alal ada kuma suna da ƙarfi na karɓa ma abubuwan musulunci ajabu ila islam sun karɓa ma musulunci walam yatamakkan min nufusihim amma musulunci bai zama musu ba sababbi na suna bakin gaba in ba ai annabi ba sai su sake runtumawa cikin kafirci wa amma shafi'iyya su ko shafi'iyya suka ce man aslama shi abinda ake da almu'allafati qulubuhum ko almu'allafu qalbu man aslama mutun ne yan musulunta wa niyyatuhu da'ifatun amma niyyar shi tana da rauni lahu sharafun yana da daraja da daukaka cikin mutanensa yutawaqqa'u bi i'ta'ihi islamu ghairihi ana sa wasu tsammani in an bashi to wani shi zai musulunta tunda kun san mutane taba'un na wani inda mai gida ne ya ce eh eh in ya ce a a a ba shi kenan ba kaga yanka iske sarki an ka bashi tana yiwa da ya shiga sauran ma magoya bayan duk sai su bi shi ko ba haka nan bane tunda sarki bai cewa ya bi waziri ce a a to musulunci duk ya san waɗannan abubuwa kaga shi yasa waɗanda ba su karanta musulunci ba su san siyasar musulunci ba sai suna san tsammanin musulunci kawai shi ne a ta bada wuta kana jin ga musulunci na cewa a ba waɗansu saboda in sun shiga musulunci ana sa tsammanin wasu su shiga karamcin karatu karamcin bincike da kuma makiya kafirai da suka san abin da musulunci yake dauke da shi amma sai su tallata abin da yake bata musulunci ba abin da yake gyara musulunci ba Allah ya kyauta wa amma hanabila su ko hanabila mi suka ce suka ce humus sada su ne jagorori jam'i ne na sayyid almuta'una waɗanda ake yi ma da'a fi asha'irihim a cikin family family din su ashira yana iya duka family mimman yurja islamuhu wanda ake sawar tsammanin zai musulunta aw yufsha sharruhu ko ake jin tsoron sharrin sa aw yurja bi atiyatihi quwwatu imani ko ko ana sawar tsammani in an bashi musulunci shi zai yi karfi aw islamu nadirihi ko ko irin shi zai musulunta sarki ne in an bashi na wani gari ko hakimin wani gari ana son tsammanin wani hakim shi ba shi ma ya bi aw jibayatu zakati ko ko mutum ne wanda in an bashi ana sawa tsammanin za a kawo zakka mai mallaye yutsi haga wanda bai bada ta an gane ku wani mutum na akwai mai kuɗi a ga wani gari to amma bai bada zakka to amma shi sarki na garin su in an ka ba shi cikin rabon almu'allafa sai qulubuhum sai a ce ai ran kai ya dade in an ka an ka amso muna zakkan nan cikin kashi takwas kana da kashi guda an gane ko to shi ran kai ya dade in ya duba kuɗin nan miliyan takwas na na zakka kaga in ya amso takwas zai cire nawa zai cire guda sai a ce to a bashi wannan mu'allafa sai qulubuhum ko musulmi ne ko ba musulmi bane saboda in musulmi ya lalace ba gara aka mashi da kafirin da zai kwato kuɗin haƙƙin musulmi gare shi ba dan kasan wani sai ce a to ai ba musulmi bane yo haƙƙin musulmi shi da yawanci ya tauye ya tauye ba aw jubayatu zakati mimman la yu'tiha aw ad-daf'u 'anil muslimina ko ko za a tunkuɗe mu musulmi sharri wurin da ɗan an ka bada sarki ne ya dami musulmi ya hada musu cikin masallaci to sai an kaga in an ɗiba cikin rabon zakka an bashi zai bari a gina makaranta a gina a gina masallaci ana bashi kuma sai a bashi mana domin a ciyoto matasan da dubban matasan da zai hallakawa tana yiwa kuma daga bashi ma ya dawo ya bi ba shi kenan ba nawa aka gani to da haka dai kun ji ta'rifat da malamai suka kawo na al-mu'allafati qulubuhum shi yasa sai malamai suka ce to kenan su al-mu'allafati qulubuhum gida biyu ne akwai kuffarun akwai muslimuna daga cikin al-mu'allafati qulubuhum akwai wadanda kafirai ne tan tagariya akwai kuma musulmai to su kuffar sun kasu gida biyu man yurja islamuhu wanda ake sawa tsammanin ya musulunta fa yu'ta li targhibihi fil islam sai a bashi don kudaitar da shi zuwa ga shiga addinin musulunci na biyu man yukhsha sharruhu akwai wanda sharrin shi ne ake tsoro zai iya hana musulunci ya ci gaba zai iya jama musulunci matsaloli masu yawa an gane ko saboda shi jagora ne ko kuma yana da karfin fada aji fa yu'ta li kaffi sharrihi sai a bashi don a kawo da sharrin shi sarki ne aka zo aka ce mai to misali ya musulunta misali arni yace a shi bai shiga musulunci amma in an ka bashi yana bari a yi wa'azi to me ya kamata a yi sai a bashi a bar shi in yana da rabon musulunta ya musulunta in bai da rabon musulunta kuma shi kenan muna ganewa su ko al-mu'allafati qulubuhum in kanu muslimin ma'ana in musulmai ne to su ko kala hudu suke wadancan kafirai kala biyu ne an gane ko shine man yurja bi bi ata'ihim bi i'ta'ihim li islamu nadha'irihim min al-kuffar an gane ko wanda da in an ba su ana samun tsammanin irin su kafirai za su musulunta hakimi ne yaga an ba wani hakimi wasu kuɗaɗe amma yana musulmi an gane ko musulunci bai karbi amma shi in an sai yaga a yo ai musulunci ne bambanta da wannan bari ni ba in shiga addinin nan ni ma tun da shi hakimi ne ni hakimi ne sai a bani kaga sai a ba wadancan al-mu'allafati qulub man yurja bi ata'ihim quwwatu imani wadanda cikin musulmi ne ana son imanin su ya karu من يرجى بأطافهم دفعهم عن المسلمين ونصرتهم لهم waɗanda ana ba su ana ganin ‘yan an ba su za su kare musulunci kuma za su taimaki addinin musulunci man yurja bi a fa'ihim jibayatuhum zaka mai mallayo fiya tana yiwa sarki ne wanda shi ‘yan an bashi zai iya cewa duk wanda a ƙarƙashin mulkinsa wanda bai kawo zaka ya kawo zaka sai an kace fa kullu ha'ula iya shimaluhum umumu qawlihi ta'ala wal mu'allafati qulubuhum ina fata ana fahimta ta da haka waɗannan duka ana basu shi ya sama manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadisi na cikin sahihul bukhari wanda yazo kitabuz zaka wajen babu qaulihi qaulillahi ta'ala la yas'aluna an-nasa ilhafa imamu muslim ya kawo wannan hadisi cikin kitabul iman babu ta'allufi qalbi man yukhafu ala imanihi li dha'fihi wan nahyi anil qat'i bil iman min ghairi dalilin qati' nan imamu muslim ya kawo wannan hadisi shi ne manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce inni la'o'in rajula lalle ina ba mutum dukiya wa gairuhu a habbu ilayya minhu amma na hison wani shi da shi makafata an yi kabbasin nari ala waje ina jin tsoron a kada cikin wutar jihannama ina fata an fahimce ma'ana wani lokaci muna da wata wauta sai kaga mutum ya ba bako wani abu ba dan gida ba sai a ce wani wani indara rona baka ba gida sai daji a idan mu yau musulmi mutum ya shiga musulunci yana buƙatar taimako don mun taimaka mishi ba mu ba na gida ba ba laifi ba ne saboda shi ana son musulcin shi ya karfi ne muna ganewa kuma tabbas yan uwanka su suka fi cancanta ka kyautata musu amma yan uwa suna da matsala wani lokaci so suka yi komi su kadai za a ba ita ko duniya ba haka take ba mutum yana da abokanai yana da yan uwa ya ba yan uwa haƙƙinsu kuma ya ba abokanai haƙƙinsu ko ba haka dan bari akwai lokacin da wani abu in ya taso abokanan shi ne za su yi mishi ba ko yan mushi ne za ku yi to amma yan uwa musamman yan Allah ba mutum kuɗi ko Allah ya ba mutum mulki ko Allah ya ba mutum ilimi ilimi na boko ko ilimi na addini bayan yana hidda musu haƙƙin su sai kaga ba su yadda ba a taimaka ma wani to ina kuma zancen musulunci yake sannan shi in ya shiga matsala kun yadda waɗansu waɗanda ba yan uwan shi ba su taimaka mishi me yasa ku ku zo kuka tare ɗan uwanku ba yana da kyau mu zamanto musa abin da muke yi da yawa daga cikin mutane haka suke so in dai dan uwansu na da wata baiwa ta duniya ilimi ne na boko ilimi ne na addini kuɗi ne mulki ne sai su tattare ba su aima kowa alhali waɗannan baiwa guda hudu ɗin da muke gani na al'umma ne ba na ku bane ku kaɗai amma sai ku zo ku yi kane kane a marar da matsala ta taso sai ku wace ku ce mutane su rungume shi a matsayin ku yanzu kun guje shi a matsayin yan uwa ina adalci yake to da haka dole na mutane su abin da suke Allah ya taimake mu Allah sake mai ta mu da aya ويقولون آمين
ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم فانتظروا إني معكم من المنتظرين
نعم كما يد muka faɗa cikin ilmul munasabat ibnu ashur yace wannan waya quluna atafi ne akan waya quluna haula'i shufa'auna 'inda Allah tunda waya abuduna shine farko waya quluna shine na biyu to kuma waya quluna sai zo bayan sa dan mu gane yadda ma'anar maganar take waya quluna suna cewa kenan mun samu ilmul munasaba kuma ba mu samu wani asbabun nuzul ba karkashin wannan waya quluna laula unzila alaihi ayatun min rabbih amma mun san dai tabbas tunda Allah ya ce suna fada suna fada ko an samu sababin nuzul ko ba a samu sababin nuzul ba mubasharata Allah na iya faɗin abinda kafirai suke faɗa da abinda munafikai suke faɗa ba wai sai ya zamanto Allah ya jire su ba dan ya san abinda suke aikatawa muna gane wannan to wa yaquluna suna faɗa anan akwai mas'ala ta sarfiyya an gane ko zamu zo bayani kanta bari mu bari har mu kare bayanin uh, wato al-kalimat da kuma abubuwan da suke karkashin ta sai mu zo mu fitar da mas'ala guda biyu المسألة الصرفية والمسألة العقدية هو المسائل العقدية ويقولون سنة تيوى فعلين مضارئ يفيد التجدد والتكرار ينالون الآن سوتي سنة فتا يو إن فتا سكي ينزو سنة فتا إن أنجما سنة فتا تنجي سن فتا قوب ماذا سفتا يقولون بيتي وقالوا dan a nuna maka wannan ɗabi'a ce tasu ta abin da suke aikatawa yau da gobe wa yaquluna suna cewa in ka diba mai jalali ne sai ce ahalu makkata mutanen makka laula miyasa halla wagga laula sunanta tahdidiyya ka rike da kyau daga hadda ne kwadaitarwa wala ya huddu ala ta'amil miskin baya kwadaitarwa ko motsarwa akwai laula waccan harfin tina'in lintina'in akwai laula tahdidiyya to wagga tahdidiyya ce na fata an fahimci ni ita laula tahdidiyya in fi'ili madi ne ya wuce to shikenan ana nuna mutum ya tabka asara in kuma mudari'i ne ana nuna wato ana kwadaitarwa ne akan mi akan abin da ake da bukata sai mun yi hattara ina fata an fahimce ni in nace halla qala me yasa bai ce ba kaga shikenan an rage an kare amma in nace halla yaqulu kenan tana yiwa yana da damar da zai fada zuwa gaba ba sani ko mun fahimta ba to sai sun ka ce halla ulaula mai jalal ne ce halla dakka ce hal dan kai ka san tsammanin halce ba hal bace hallaci da larabci ne fassara maka ita mi yasa unzila alaihi ba a saukar mishi ba mi yasa ba a saukar mishi ba ai abinda ake nufi ala muhammadin sallallahu alaihi wa sallam ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ayatun aya min rabbihi daga ubangijin shi kama kana lil anbiya'i kamar yadda ya kasance daga annabawa da suka gabaci manzo sallallahu alaihi wasallam minan naqati na daga taguwa kamar yadda an kaba annabi salih taguwa ko ba haka nan bane inna mursilun naqati fitnatan lahum fartaqibhum wastabir ko ba haka nan bane qala hadhihi naqatun laha shirbun wa lakum shirbu yawmin ma'lum wal'asa waliyad kamar yadda kuma an kaba da asa ita ce sanda waliyad da kuma hannu in an ka ce hannu mu'ujiza ta hannu ke nan mu'ujiza suliyad tunda annabi musa an ba shi wannan fa'alƙa a tsohu fa'iza hiya sa'ubanin mubin wa naza a yadahu fa'iza hiya bai zo'u lin naziri bi ya saba ba manzan allah sallallahu alaihi wasallama ba wannan to irin wannan za ka gane inadi kun san da munafikai da kafirai dukkan su kafirai ne sai dai kafiri kafiri ne a bayyane kafiri ne a ɓoye munafiki kuma kafiri ne a ɓoye amma musulmi ne a bayyane shi yasa hanyoyin da suke yaƙar musulunci suka bambanta shi kafiri sai ya fito yaƙi musulunci ƙarara ya ce ba za mu yi imani ba kak wa qala alladhina kafaru lan nu'mina bi hadha alqur'ani wala bil ladhi bayna yadayhi kaji sun fada sun fada amma in sun ka tashi kuma wani lokaci sai su bi hanyoyi su nuna ga abin da ya hana su yin imani shi ko wannan inadi ne dama uslubi ne da ake kira wato uslubu takhif in mutum makiyinka ne bai son ka da ci gaba sai ya rinka kirkiro maka waɗansu abubuwa waɗanda in baka gane ba ko kazzan sakare sai ya ɓata maka lokaci don ya hana ma ci gaba to irin waɗanda abubuwa hanyoyi ne da ake kirkirowa na hana ka ci gaba shi munafiki zai maka zagon ƙasa abinda turawan faransa suke ce ma sabotage shi kuma kafiri wani lokaci ce maka ai ba za mu yi imani ba sai an yi kaza sai an yi kaza sai an yi kaza laula unzila alaihi ayatun min rabbi me yasa ba a sauka mishi da aya ba kenan nan me suke son su nuna kaga nan suna son su nuna kamar Allah bai sarka mishi da aya ba alhali ƙarya suke yi sannan kuma nan iskanci ne suna son su mai da Allah yaro su laula unzila alaihi ayatun min rabbi kaga Allah ma wai shi kafiri son yake yi ya mai da Allah yaro shi yasa yake kawo abubuwan da in ka saurare su kai ka gane bai da niyyar imani ne wa qala allazina kafaru laula unzila alaina almalaikatu aw nara rabbana eh wai sai Allah ya taho shi da kanshi an yi gaba da gaba sun yi gaba da gaba gaba ce ni ne Allah wanga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama manzo na ne ni ne ya turo shi sannan sai su yarda kaga wanda iskanci ne kaga kenan in kaga mutum da irin wannan barshi ka an fahimce ni irin wannan iskancin da yake akwai lokacin da Allah bai kama shi zai zama abin tausayi sai su ce me yasa ba ai kaza ba me yasa ba ai kaza ba su ba za su yi imani ba sai an ba su littafi kowa sai an rubuto littafi da sama ta bakwai an kawo mishi an kwankwasa an ce wani dan wane ga sunanka daga sama ta bakwai Allah ya turo ya ce kai ga naka littafi wanda ake son ga kai imani bal yuridu kullu mri'in minhum an yu'ta suhufan munashshara kowa sun yake sai an bashi littafi to kaga irin wannan izgili in kana da awa ka fahimci wasu irin waɗannan aqidu ka kauce musu ka nemi bayan Allah waɗanda suke saurarawa su bi saboda ku samu kuma addini ne muna gane wannan da kyau cikin abokanai zaka iya samun waɗansu waɗanda da irin waɗannan aqidu cikin wane ne cikin wane ne cikin wane ne to kayi kokari ka samu wanda yake mutunta Allah da ayoyin Allah da sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kai aiki tare da shi kakka bata makanka lokaci ka sa tsammanin sai wani sai wani waɗannan da kake sa tsammanin tana ba su da niyyar imani in ka bi su kuma za su bata maka lokaci shi yasa kaga Allah yana gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kiyaye irin waɗannan mutane abasa wa tawalla an ja an wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma alayka alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha فأنت عنه تلهى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا waɗannan mutane kaskantattu ne da haka ba a ɓata lokaci game da kaskantacci mun gane wannan kaji laula to sai Allah ce wa yaquluna laula unzila alaihi ayatun min rabbih mai jalali ne ya ce nan ahlu makka mutanen makka amma da sai mun gane cewa nan ba mutanen makka ake nufi ba rai daga cikin su don ba duk mutanen makka suka faɗi wannan magana ba waɗanda ba su yi imani daga cikin mutanen makka ba su ne sun faɗi wannan magana an gane ko dan haka anan abin da kamata mu fahimta kaganin ƙur'ani ya kawo zamiri da ce wa ya ƙuru na suna cewa suwaye su kaga bai kawo su ba amma idan ka bi waɗansu ayoyi sai shi kawo maka wanda ya faɗi wannan magana sai fashe kafiri ne tan tagariya arni wa ya ƙulu ladina kafaru laula unzila alaihi ayatun min rabbe innama anta munzirun wa likulli qaumin had wa yaqulu alladhina kafaru laula unzila alaihi ayatun min rabbe قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب to duk inda ka ji wa ƙalu wa ƙalu wa ƙalu sun ce sun ce sun ce sun ce ba faɗe su ba to ka koma cikin ra'ad kafirai ne suka faɗi wannan magana mun gane wannan sai sa tafsirin alqur'ani bai yi haka ƴan uwana sai ka gane almunasaba bainal ayat wanda kullun ina faɗa ma ɗaliban ilmi المناسبة بين الآيات معتمد الربط في تفسير القرآن بالقرآن ومعتمد الربط في واتو أبن توجيه العلاقات بين النصوص سواء نصوص شرعية أو لغوية أو غيرها لابد أن يعتمد على أربعة أشياء نفرق إما أن تكون أن تكون العلاقة لفظية أو تكون العلاقة معنوية أو تكون العلاقة بينها وبينها عن طريق القصة أو عن طريق الحكم الحكم ينقسم الى قسمين النفي او الاثبات in baka rike wannan ba kullun sai ka sha wahala ka karanta usulul fiqh ka karanta usulul tafsir kaga dalala anwa'ud dalala dalalatul mutabaqa dalalatul alfaz dalalatul mutabaqa dalalatul tadammun dalalatul istihza in ba su ka sani ba karatun ka kullun wuri guda ne kace sai mutum shi karanta waɗannan ulumul ala shekara biyar yayi karatu na shekara biyar ka kai kai karatu shekara 40 kuma ya fi ka ilimi saboda shi yana da ƙa'idodin da zai sarrafa ilimi kai ko zuwa na kai aka ta baka shi zunguru babu ta cewa mu ga maka mu gaskiya mana Allah ya kyauta sai ce faqul innamal ghaibu lillahi kinan faqul kace lahum gare su innamal ghaibu lillahi gaibi yana wajen Allah innama nan da zamu zo mu bayanin mas'ala ta aqida ka bayan mun ƙari sharhin kalimat innama tana daga cikin wato adatul hasr alhasr ko alƙasru a sha makanci abu a ce duk abin da ya shigo baya fita kenan na nan ya tsaya can na can ya tsaya can shi ake cima alhasru dama kalima ta alhasru da ha'un da sadun da ra'un tana nufin shamakancewa katangewa sanya shamaki shine alhasru wa atimmul hajj wal umrata lillah fa in uhsirtum famastaysara min alhadi to wannan cikin ilimin balaga da usulul fiqh akwai shi yana nan ilimi ne mai zaman kansa ko in ce babi ne mai zaman kansa in baka gane shi ba akwai matsala bari za mu zo mu bayani insha Allah fa qul sai an kace kace innamal ghaibu lillahi ghaibi yana wajen Allah ma ghaba anil ibadi abinda ya faku daga bayi inji malaman zauri ko ya koyu daga bayi ai amruhu an gane ko ma ghaba anil ibadi amruhu abinda al'amarin sa ya koyi ga bayi wa minhu daga cikin su lillahi an gane ko lillahi kenan al innamal ghaibu lillahi ga Allah ne subhanahu wata'ala yake al ayatu an gane ko wa minhu daga cikin gaibi lillahi na Allah al'ayatu akwai ayoyi fala ya ati biha Allah baya zuwa da ita illa illa huwa sai shi ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake zuwa da ayoyi ba an gane ko wa inna ma alayya tabligh ni ban da wani aiki illa isa muku da sako an gane ko ma'ana ba su da niyyar imani sai su ce ce Allah yayi kaza ce Allah yayi kaza kenan shi annabin bai da kima a wajen su Allah da ya halice sun bai da kima a wajen su sai ce ce mun ce ai kaza sai ce mun ce ai kaza kai su kana tsaka sauran irin wannan tambata ce haba jama'a mutumin da bai kimanta ubangijin shi ba bai kimanta annabi sallallahu alaihi wasallam da ka kimantawa ina nan sai kimantawa kuma eh dan haka wannan irin waɗannan abubuwa dole zaka ga akwai su to sai Allah ya ce ga amsar da za a ba su fantaziru kuma ku jira al'azaba azaba in lam tu'minu in buku yi imani ba inni ni ma'akum tare da ku min al-muntazirin ina daga cikin masu wato jira na fata an fahimci ni ba dai ba ku yi imani ba ba azaba ba hannuna take ba da kuke cewa a kawo azaba suna cewa laula kuma umzila alayhi ayatun min rabbi shi yasa ka diba qur'ani a cikin ankabutu ma da Allah ya musu raddi sai ce awalam yakfihim anna anzalna alaykal kitaba yutla alayhi shin qur'ani bai ishe su ba akwai aya da tafi qur'ani akwai mu'jiza da tafi alqur'ani wanda mu'jiza ce khalida ta baqiya khalida ba'da wafatin nabi sallallahu alaihi wasallam ila qiyam as-sa'a ha ko ila an yunfa al-qur'an ai shi qur'ani mu'jiza ce to me yasa ba su yarda da al-qur'anin ba ku kun ce qur'anin annabi sallallahu alaihi wasallam yi shi an kace ku larabawa ne ku hadu da larabawan da masu fasaha ku da masu ilimin ku da masu wayan ku kai karshe ma an kace da mutane da aljannu duk su karo su kawo qur'ani ce in kun ka kasa wannan baya nuna muku al-qur'ani nan mu'jiza ne kuma kun ɗebe waɗansu abubuwa an yi muku iqtarabati sa'atu wan shaqqal qamar an gwada muku ku yi imanin ba shi yasa Allah ce kai ko sun ce kaza kaza ka daina bata maka kanka lokaci walau annana nazzalna ilaihimul malaika wa kallamahumul mauta wa hasharna alaihim kulla shay'in qubulan ma kanu liyu'minu illa an yasha Allah sannan Allah ce walau nazzalna alayka kitaban fi qirtasin falamasuhu bi aydihim laqala alladhina kafaru in hadha illa sihrun mubin ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون أنت أدني باسو لدي إيماني كبرت وتجهنم إيجا قوم سوسا نوسو غاني أبدا كتشي to ka gani eh ko wutar jahannama ko kulki eh kana ganin mutane suna ma malamai rashin mutunci amma da an watsa jami'an tsaro masu bakin kaya an ka ba su umarni sai kaga kato ya shige cikin gida duk wani surutu ya daina ha to kenan wato ayoyin qur'ani kaga eh makaran tsaye ko ha shi sa Allah ce wa anzalna al-hadida fihi ba'sun shadid eh Allah ai asan dan adam da an karanta ayoyin ce ba za su yi imani ba amma kato da ya ga kulki ko ya ga jami'an tsaro waɗanda an ba su formation sun ci wake sun koshi suna huci da ba suna jira inda za su sauke hushin su yau farmasiyon yayi bai samu inda zai pratiken ta ba gara ai pratiken ta jikin katu katu katun kaddara hato in ba kai ma Allah ba sai kai ma banza wannan shine hakikanin abin nan kun san mutane akwai tsiya gare su wa yaquluna wannan fi'ili ne mudari'i nan ina so in kawo mas'ala sarfiyya guda shine cewa wato akwai abin da ake cewa at-taghyir at-taghyirat التي لا تراعى في الميزان إن كان ديبا تكون الطريف في علم التصريف نا أستاذ الدكتور عبد الله الأسطى واتو ياكو التغييرات التي لا تراعى في الميزان كنسان تكون صرفنا لا ربتي akwai lokacin da kalima wasali zai canza amma can cikin asalin wazanin ba a canza ta to kun ga wanda ya kulu yana daga cikin su kaga qala asalin shi qawala ne ba ka zuwa wajen rubuta ƙala ka- fa'ala sai ka rubuta fa'ala a ba haka da kai ba la tura a fil mizan to sai ya ce al'ilalu bil qalbi fi harbin asliyin idan an ka canza al'ilal ma'ana an ka kawo illa bil qalbi an ka juyar da harafi fi harfin asliyin harafi na asali sai an ka juya shi to shi ke nan ba za a hankalta mishi ba kaga kamar ƙala asalin ƙala ƙawalani nama asalin shi nawima ne ina fata ana fahimta ta swama sawama ne tsara sayara ne an gane ko ba'a asalin shi baya'a ne to kaga irin waɗannan in ka zo baka cewa ka maida su a'a ba'a fala a'a sai dai ka maida su fa'ala din nan yadda suke a asalin su al-i'lalu bin naqli wat taskin in kuma an kai an-naqlu an ka ciratar da wasali an kai masa sukuni ma'ana an ka cire wasalin sa an kai masa sukuni kaga yaqulu an gane ko asalin shi ya ƙulu ne to in ka rubuta ya ƙulu in ka zo wajen rubuta sarf sai ka rubuta ya ƙulu ba ka sa wani ya fulu wuri na biyu kenan al'ilalu bin naƙli wal ƙalbi ma'an akwai lokacin da an kai naƙlu an ka ciratar da wasali kuma an kai ƙalbi an ka juya shi mithlu khafa kaga khafa asalin shi ya wafu ne ya khafu asalin shi mi ya wafu ya namu asalin shi yanwamu kaga an cire wasalin harafin wawun kuma an juya ta ta koma alif to in ka zo baka cewa ya namu ya falu a'a sai dai ka rubuta ya fa'alu haka dai kamar ka rubuta a cikin mizan wuri na hudu kuma at-taghyiratu alladhi yakunu bi idgham harfin asli idan ya zamanto harafi na asali an ka dauka to shi ma nan baka iya zuwa kace ka canza shi sai ka bar shi yadda yake kaga shadda asalin shi shadada ne baka cewa falla a'a sai dai ka rubuta fa'ala madda asalin shi madada ne baka ce a falla ko radda radada adda adada ina fata an fahimce ni da abin da yake da kama da su maraddu asalin shi mardadu ne an gane ko eh wa khairun maradda maradda sai ka dauke shi maf'al baka ce a a ma'allun ba haka ne ake yi ba sannan abu na biyu al-idgham harfun za'idun fi aslihi in an sa harafi wanda an ka ƙara cikin asli to nan ma ba za a zo ba a ce a'a bari a juya shi kaga marmiyun ismul fa'il ko ismul maf'ul na rama asalin shi marmuyun ne maf'ulun ne to baka zuwa ka rubuta marmiyun maf'iyun sai dai ka rubuta shi maf'ulun kamar isiyun asalin shi wato isiyun an gane ko jam'i ne na sanda ko sanduna ina fata an fahimce to asalin shi wazanin shi fu'ul ne ala wazni fu'ul to baka cewa isiyun ala wazni isi a'a asalin shi zaka koma kamar qisiyun shi ma fu'ulun ne asalin shi jam'i na na abin nan qaus abin da ake halbawa na biyar din su wanda ina ganin shine na karshe al-ibdalu min at-ta'il ifti'al wa shibhuhu a shine kafin na karshe idan ya zamanto harafi ta'ul ifti'al ce an ka canza an ka maida ta sadun ko ta'un ko za'un to nan ba a canza shi za a bar shi akan asalin shi kaga sabara shine yayi hankuri sai an ka ce istabara asalin istabara istobara ne domin alif da ta'un kamar katala sai ka ƙara alif da ta'un sai an ce iktatala kaga nan ba a canza ba to sabara sai an ka ce istabara sai an ka ga babu daɗi sai an ka maida shi ta'un sai koma ta'un sai an ka ce istabara to in ka zo ifta'ala zaka rubuta ba ka rubuta ifta'ala kai ba ka maida shi da ta'un kun gane wannan to dan haka dai ɗaliban ilimi sai a tashi zuwa wajen sanin ilmu sarf sai at-taghyiru bi hasfi al-haraka ana shafe haraka kamar misali sama yasmu kaga sama yasmu asalin shi yasmu ne to in ka zo yaf'ulu zaka rubuta shi baka sa wai yasmu sai ka ce a'a ya'lu ba haka ake rubuta shi ba muna ganewa ko irin waɗannan af'alikin yasmu ya ɗaukaka yatfu ya yo saman ruwa min tafa yatfu yad'u yana kira yashku yana kai ƙara ya'lu yana ɗaukaka ya'fu yana yafewa asalin ya'fu ya'fu sai ka rubuta yaf'ulu dakka sai ka ce ya'lu za a rubuta shi wannan kuskure na to wannan muna kawo su ne saboda ɗaliban ilimi in baka san larabci da kyau ba kakkasa amma da zaka san shi alqur'anin da kyau mun gane wannan wannan ita ce mas'ala sarfiyya yanzu sai mu je zuwa ga mas'ala aqdiyya waje ce fa in fa qul innamal ghaibu lillahi fantaziru inni ma'akum minal muntazirin safha in ka diba cikin alqawaid al-usuliyya al-mu'aththira في مسائل عقيدة أهل السنة والجماعة والرد على المخالفين فيها دراسة تأصيلية تطبيقية تأليف يوسف رسمات دورانوف ko mi na faɗa maka hey to mi zan boyo alarma eh boyo mi zani in ni boye shi amfani ne da ni ban sa abin da zai amfani da shi ko ba haka nan bane dan haka dole na a ga mutane da tafai ka neme su wanga littafin ba a samun shi in ba Saudiya ba saboda ko da aka buga ta doktora ce da yake ta tabo usulul fiqh da aqida yadda ake tattauna a gina aqida akan ka'idodi na usulul fiqh da hujja sai an ka sai littafin an gine ma yanzu babu yanzu ko Saudiya da muka tura inda sun ce sai dai an buga wani ba a samu dan haka ka shiga cikin internet in ka same shi ka jaye kai photocopy ka aje makanka eh ka ji shawarar da zan baka eh in ka ce ka jira kuma sai an same shi ba mu san yadda hali abin da zai yi ba almuhimmu anan mas'alar da zan kawo amin malam fa qul innamal ghaibu lillahi kace tabbas gaibi yana wajen wa yana wajen Allah to inna ma tana nuna ba a samun gaibi sai wajen wa sai wajen Allah shine ake ce ma al-hasru to shi al-hasru kinnan ka'idarsa tana shiga tsamo tsamo ta yi tsungulbul cikin aqida in za a tattauna in ba a gane haka ba za a yi samun matsala bari ka ji sai sun ka ce taqdimul ma'mul rike da kyau kana ji na ko taqdimul ma'mul in an ka gabatar da ma'muli in an ce ma'muli shine abin da yake da alaka da fi'ili ko suna to min siyaghil hasri yana nuna abin nan an keɓance shi ma'ana yana daga cikin ka'idodi abin da ya kamata a kawo baya in an ka kai shi gaba to yana nuna keɓantuwa bari in baka misali da an ka ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ko ba haka nan bane Allah kai kadai muke bauta ba kuma kai kadai muke mi neman taimakonka wannan ya nuna maka cewa ba a neman taimakon wani in ba nawa ba in ba na Allah ba mi ya nuna cewa Allah kadai ake bauta wanda an ka ce iyyaka na'budu da an ce na'buduka da wannan ma'anar ba za ta fito ba taqdimul ma'mul an kai misali kuma inda Allah ya ce ma mala'iku wa hum bi amrihi ya'maluna kaga bai ce wa hum ya'maluna bi amrihi ba sai ce bi amrihi ya'maluna da umurnin Allah dai suke aiki ba sa aiki da umarnin wani shi yasa da Allah ya ba su umarni ba su ganin girman kowa sai sun zartar da hukunci kai hattara in ka saba ma Allah wa ila Allah turja'ul umur ga Allah ne kadai ake mai da al'amura kaga wannan ka'ida ta tabbata taqdimul ma'mur yufidu al-hasru ala lahul khalq wal amr Allah shi kadai ya halitta kuma shi kadai zai ba da umarni ya ce ayi ayi mun gane wannan to wannan ka'ida tana da matsaloli ƙarƙashinta taqdimul ma'ful yufidu wato al-hasru tana nufin wato keɓanta sai malamai suka zo suka ce labudda fi tauhid min an-nafi wal isbat kalima ta shahada da muka shiga cikin musulunci a da ita akwai an-nafi wal isbat in ka ce la ilaha ka kore abin nan abin bauta ko illa Allah ka tabbatar da ita da Allah kaga mafhumul hasr shine cewa da ka kore bauta ka kore ta gaba ɗaya illa Allah sai kai hasrkin ta ga Allah kaga sai tabbatar da tauhidi waɗansu malamai sun ɗauke shi mafhumul hasr amma waɗansu malamai sun ce ba mafhumul hasr bane annafi wal isbatu sun kace mantuki ne kararana shi ke an kore an tabbatar an gane ko mas'ala ta biyu wujubut tawakkul ala Allah wahdahu in ka ɗauki ƙa'ida ta alhasar tana nuna ba a dogaro ga kowa sai gaba sai ga Allah da Allah ce Allahu la ilaha illahu wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun ko ba karan bane sannan kuma Allah ce in yansurkumullahu fala ghaliba lakum wa in yakhdhulkum faman dhal ladhi yansurukum min ba'di wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin alayhi tawakkalu wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun yana nuna ba a tawakkali a dogara ga kowa in ba Allah ba amma al'akhdhu bil asbab la yunafi tawakkulu ala Allah wannan ka'ida tana aiki ta taqdimul ma'mul ar-ruhbatu khassatun billahi azza wa jalla ba wanda ake tsoro irin tsoron da ake yi ma Allah sai Allah tsoro tabi'i akwai shi misali wani na da makami zai halbe ka zaka ji tsoro wannan tsoro akwai shi an gane ko duk da annabawa yana zuwa musu wani wani lokaci Allah ya ce ma annabi Musa fa kharaja minha khaifan yatarqab kaga ya ji tsoro ba shi ke nuna bai da imani ba ko ba ka nan bane Allah ce wazmum ilayka haka min ar-rahab da yaga sanda shi ta koma abin nan amma dai ba a son tsoro babu gaira babu sama kana jin tsoro ko ko kuma ka ɗauki irin tsoron da ba a yi ma kowa sai Allah ka ɗora shi akan wani wanda shi ne yake ja muna talauci da musiba kaga mutum na jin tsoron wani sai kaga tsoron da yake Allah ce la antum ashaddu rahbatan fi sudurihim min Allah kafirin tsoron da suke yi muku yafi tsoron da suke yi ma Allah kai ko mutum jilari ne sai ce li ta'khiri azabi domin azaba Allah suna ganin jinkiri za ta yi sai an je lahira ko ko sai zuwa gaba amma idan ka ɗauki makami arne ya ɗauki makami yayi kuwa ka ce Allahu akbar sai ka kato ya baza da gudu hato to dan haka Allah ce wa iyaya farhabun ni kadai za ku ji tsorona kaga taqdimul ma'mul yufidul hasr kenan al hasr har cikin aqida akwai shi gabcewa da yace wa iya ya farhabun ni ba a jin tsoron kowa ijin tsoron da ake ma Allah in ba Allah subhanahu wataala ba to kaga kai ka ce larabci bai da amfani cikin aqida ka ce usulul fiqh bai da bai da amfani cikin aqida ga ta kuma aqida ana istinbatin ka'idodinta da waɗannan abubuwan da ake faɗa haka ɗaliban ilimi mu hattara da faɗa waɗansu abubuwa in ka faɗi wani abu a duniyar ilimi za a ɗauke ka jahili mas'ala ta biyu inna ma tufidul hasr ba mun yi magana ta ba fa qul innamal ghaibu lillahi fantaziru inni ma'akum minal muntazirina to sai an ka nuna ilimin gaibi babu wanda ya san shi saiwa sai Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu kaga yayi at-taqdim wa at-ta'khir ba wanda ya san ilimin gaibi sai Allah alimul gaibi fala yuzhiru ala gaibihi ahada to a ina zamu samu wannan wagga aya da Allah ce fa qul innamal ghaibu lillahi inna ma tufidul hasr domin in ka ce inna harfu tawkidi ma sunanta alkafiyatul maqfufa kai mai karatun nahwu kafiya maqfufa eh Ibrahim maka idan namu na gida ta hana ayi aiki abinda abbayanta bai aiki sai an ji an kira ta kafiyatul maqfufa eh to da haka innamal ghaibu lillah ba wanda ya san gaibi sai Allah subhanahu wata'ala kaga wanda yake nuna cewa inna ma tufidul hasr wal hasr huna haqiqi don hasr kala biyu ne akwai hasr idafi akwai hasr haqiqi in an ce idafi shine wanda an danganta wata sifa zuwa ga wani abu to amma ba shi ke hana bai da wata sifa ba Allah ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna ma anta nabi kai ba komai bane illa mai gargadi amma ba wannan sifar da yake dauke da ita ba nan hasr ne izafi dan shi da kanshi Allah ce ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah ila ila Allah bi idnihi wa sirajan munira duk sifofin shi ne to wannan hasr sunan shi izafi ko gairu haqiqi to akwai hasr haqiqi dan ka rike innamal ghaibu lillahi gaibi yana wajen Allah ba wanda ya san gaibi in ba Allah ba wanda hasr ne haqiqi da wani katon kaddara ya ce maka ya san gaibi to kai sakanka shaidani na ya karyatar da Allah kahirin banza da sannan babu wanda ya san la ya'lamu waqta qiyamis sa'ati illa Allah azza wa jalla ba wanda ya san lokacin da kiyama za ta tsayuwa sai wa sai Allah yace Allah ce yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha qul inna ma ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu taqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghta yas'alunaka ka'annaka hafiyyun anha qul inna ma ilmuha عند الله إنما حصر العلم علم القيامة لله تعالى كاغني تو كاغا ashe tana shiga a ciki to dan haka la yujalliha li waqtiha illa hu sai dai abin da ya kamata mu gane irin waɗannan ayoyin zaku ga suna daukar su sai kaji an ce to ai an ce babu wanda ya san lokacin da kiyama za ta tsayu babu wanda ya san kaza kuma gashi yanzu dan adam ya san shi inna allaha indahu ilmu sa'a ai Allah shi kadai san kiyama an gane ko inna allaha indahu ilmu sa'a wa yunzilul ghaib kina Allah shi kaɗai sai lokacin da za a sauka ruwa sai ce to kai ka gani ƴan mete yau sun buga sun ce za a yi abin nan wa ya'lamu ma fil arham Allah ne kaɗai sa abin da ke cikin mahaifa sai ce to kai ka gani yanzu kuma gashi na ana ganin abubuwan da ke cikin mahaifa a ce namiji ne ko mace wa ma tadri nafsun ma za taksibu gada mutum bai san abin da samu gobe ba amma tana yiwa sai ya sa ce zai yi kaza gobe kuma yi wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut tana yawa mutum ya ce kasa kaza zan mutu kuma ya mutu to kuma yanzu ya an kai wannan to kaga ƴan qur'aniyuna da hadisi ya zo ce wala ta ƙumu sa'a illa yawmul juma'a hadisi cikin sahih muslim kiyama ba ta tsaya sai juma'a suka ce ya karetar da qur'ani kuma Allah ya ce a'a la yujalliha li waqtiha illa hu kuma an ce juma'a ne a'a da an ka ce juma'a ba a ce ta wace shekara ba ta wani wata a wani sati ina fata ana fahimta ta kinan nan hadisi bai karanta alqur'ani ba muna ganewa sanan da ce inna allaha indahu ilmu sa'a wa yunazzilul ghaitha ko ba karan bane sabkar da ruwa da Allah ce shi kadai sai lokacin da za sabkar da ruwa ba yana nufin ba a'a mutane ba su iya hasashe da ilimin da ya ba su suna iya hasashe amma ba sa iya fahimtar komai game da ruwan digo nawa za a saukar ruwan in an ka saukar da su gida nawa zai rubuce mutum nawa zai amfana da su tsiro nawa zai fito duk yan metiyo sun san wannan sai su ce za a yi mili za a yi ruwa kaɗan kuma a yi masu yawa wani lokacin sai za a yi ma- masu yawa kuma a yi kaɗan kenan ku su sani ba illa ma allamahumullah wani juz'i na wata na'ura ce Allah ya ba su shi yasa ma mutanen mu na da idan yan metiyo suna ah, amfani da wannan abin da ake dauka eh, wannan bushe wanda ake busawa a kada abu cikin shi sai a jefa ya tafi ko ba haka nan bane ko su suna aure auren su na ruwa sai a ce kai ga tsahin nasara nan nasaru nan nan tsahi eh tsahin nasara a gani ko ana rako ba a ruwa wa ya'lamu ma fil arham Allah ya sa abin da ke cikin cikin mahaifa ba ana nufin tura ba su iya gane namiji ne ko mace ba a'a wannan cikin na'urori da an ka ba su ne za su auna su gani ko namiji ne ko mace kuma ba shi ke nuna sun san komi game da shi ba tana yiwa su ce namiji ne a haife shi miji mace wani lokacin su ce mace ce kuma a haifi namiji wani lokacin su ce guda ne kuma a samu biyu wani lokacin su ce biyar ne kuma a samu hudu wani to kuma wannan mutumin shekara nawa zai yi kwana nawa zai yi dan aljanna ne dan wuta ne nawa zai kashe a duniya ruwa nisa nawa zai ci zai sha abinci nawa zai ci ta Allah musan waɗannan abubuwa ba ta kakka zo wani waye wasa da hankalin kai ce maka cikin Qur'ani an ce kaza to ya za a yi kaza ina fata ana fahimta to da haka waɗannan abubuwa ai hasara da su yufidul hasr sannan kuma sun kace an taqdimun nafyi ala ala illa yufidul hasr daga cikin abin da ke nuna cewa in an kai gabatar da nafiyu akan illa yufidul hasr kamar irin su ma in ta gabaci illa an gane ko wanda yake nuna mana cewa babu mai hukunci hukunci na gaskiya in ba Allah ba sai Allah ce inil hukmu illa lillah ay mal hukmu illa lillah ba mai hukunci na gaskiya in ba Allah ba an gane ko to da haka wannan shine abin da ya kamata mu fahimta an gane ko shi yasa idan Allah an ka gabatar da hukunci an ka gabatar da illa na fuyuyar gabace ka to ya nuna abin nan ya banta ga Allah kamar da yace la ilaha sai ce mi illa Allah kaga nafi ne illa ta zo an sha makance ba wanda ya cancanta abota mishi akan cancanta in ba Allah subhanahu wata'ala ba sannan wannan aya tana nuna wato misali wannan ka'ida in nafi ya gabace illa yana nuna hukunci ya tabbata an yi hasul wannan aya ta nuna la rusla minan nisa'i cikin mata babu ba annabiya kun san mutane suna cewa maryam ba annabiya ce ko a maryam ba annabiya ce ko mahaifiyar annabi musa ba annabiya ce wa auhayna ila ummi musa ko maryam ko fa arsalna ilaiha ruhana ko amma ba wahayi ne sun ka kawo musu na risala ba an gane ko dan haka wannan ka'idar gatana sai Allah ce wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahli alqura an gane ko hafsa yake karanta nuhi ilaihim sauran suna karanta yuha ilaihim da Allah ce wa ma arsalna ba mu taba turuwa ba min qablika gabanin ka kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa rijalan sai mazaje wannan ya nuna an yi hasan kenan mace ba a taba turo mu annabi a mace ba to kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan shi babu annabi babu manzo ballantana wani ya zaburo kuma ya ce shi annabi ne kaga lokacin da soja tattuma da musailamatul kazzab ya tuma yace shi annabi na ko ba ga nan bane yace shi annabi na sai soja wata balaraba da ake ma soja ita ma sai ta tuma tace ita ma ba annabi ya ce sai ya ga da ba annabi ya da ba annabi in an kai fada za a samu matsala kuma tana da sojoji masu yawa sai ce yi mata wayo ce ta taho ayi aure sai ba annabin ƙarya katon kaddara sai armi ba annabi ya katan ya kaddara sai sun ka hadi kaji sha'ir yace adhat nabiyatuna unsa natufu biha wa adhat anbiya'ullahi bukrana iskanci ba yau na an kasa ba a duniya eh kakka sa tsammanin wani abu ne shi yasa kuma malamai suka ce da wannan ka'ida ta annafiyu an gane ko wato annafiyu taqdimun nafiyu ala illa yufidul hasr sun ka ce la rusula min aljinn ba a samun manzanni daga bi daga aljannu don ya ce wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahli alqura an gane ko kagari wato kenan shi yasa ibn al-qayyim yace fa hada yadullu ala annahu lam yursal jinniya tun da rijalan yace duk da yake wasu malamai sun ce a kalma ta rijal ana yi amfani da ita daga aljannu an gane ko amma sun ce wannan taglibi na wa annahu kana rijalun min al-insi ya'uduna bi rijalin min al-jinni fazaduhum rahaqa ibn al-qayyim yace lam yursal jinniyan ba a taba turo wa aljanni annabi ba wala imra'atan ko mace don ya ce illa rijalan wala badawiyan kuma a taba turo wa dan kauye ba don ya ce min ahlil qura duk ina an ka fahimci wannan daga hasad da yawa ma arsalna min qablika illa illa sai an kace sai kaza da kaza da kaza da kaza kenan wanda ba wannan ba ba wannan ba ba wannan ba bai shigo ciki ba kuma aqida ta imani da manzanni tana daga cikin tana daga cikin rukunin imani kuma kai ka ce a'a waɗannan ka'idodin ba su da amfani lokacin da ake tattauna a ilimi ina fata ana fahimta ta to sai kuma mas'ala ta ƙarshe wadda take da alaƙa da wato alhasru sun kace ta'riful juz'aini yufidul hasr ta'riful juz'aini juz'aini bangare biyu na abinda ake nufi da juz'aini rike da kyau al-mubtada wal khabar ajza'ul jumla in mubtada ya zama ma'rifa khabar ya zama ma'rifa to yufidul hasr yana nufin ya sha makanci in nace muhammadun alimun kaga muhammad ma'rifa ne alimun nakira ne na tabbatar da ilimi ga muhammad amma ina ce muhammadul alimu ni mishi arifu wallam ina nuna shi kadai yake da sani ma'ana a yankinsu ko a garinsu babu mai ilimi irin nashi sai ka rike ta'riful juz'aini ka ji da kyau ka ji magana ga maka sai Allah subhanahu wata'ala ce misali af'alul ibadi makhluqa abinda bayi suke aikatawa halitta ne domin Allah ce huwallahu sai ce ni al-khaliqu Allah shi ne kaga huwa ma'arifa ne, Allahu ma'arifa ne, alkhaliku ma'arifa ne, ya nuna duk abin da ka gani halitta ce ta Allah bai yiwa mutane su halicci wani abu. Shi yasa sako da mutane suke aikatawa in Allah bai so ba da ba zai kasance ba. Ina fata ana fahimta ta. Sannan kuma malamai suka ce da wannan ka'ida ta ta'riful juz'aini ibtalu nazariyatu wahidatul adyan. Mu rike matasa. Akwai taqarubul adyan. akwai alhiwaru bainal adiyan akwai kuma ittihadul adiyan wahdatul adiyan in an ka ce alhiwaru bainal adiyan shine a tattauna tsakanin addinai wannan musulunci ya yadda da shi saboda mi saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tattauna da kafirai wasu najran ya tattauna da su yahudawa a madina ya tattauna da su ya tattauna da mushrikan larabawa amma da ka'idodi da sharuɗa muna ganewa akwai taqarubul adiyan shine wai a kusanto da addinai da kiristanci da yahudanci da musulunci to shi wannan bannata domin an ce su yo kusa wanga ya ce Allah uku ne wannan ya ce Allah biyu ne yahudawa sun ce uzairu dan Allah ne kuma aka nan bane musulmi ya ce Allah guda ne mutanen indiya sun ce kare Allah ne wasu sun ce jaki Allah ne wasu sun ce saniya Allah ce kuma duk ai taqarub ina za su haduwa kaga babu inda za a kusanci to wannan makirci ne saboda ana so a yaki addinin musulunci to wahdatul adyan kuma shi ko kafirci ne gaba daya shi wannan ba ana son a nuna komi ya koma Allah saboda addinai ake son a cakuɗe in an cakuɗe addinai sai a ce to da musulunci saboda turawa sun kirkiro yanzu wani wata tsaya sunanta mondialization ko globalization da ingilishi a mai da duniya a cakuɗe ta tafi alƙibla guda to kenan yanzu da musulunci a ɗebo wani abu cikin musulunci a ɗan gyaggyaro a ɗebo cikin kiristanci a gyaggyaro cikin yahudanci da kaza don addinan duniya a cikin cakotso sai a haɗa sai a yi duniya addini guda wannan kafirci ne musulunci bai haɗuwa da wani addini to wannan aqidar me yake nuna bata yi ba sai Allah subhanahu wataala yake cewa wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin to a ina ake nuna addini guda ne Allah ya shi sai Allah ce inna ad-dina inda Allah al-islam kaga addina ismu inna ne kaga matsayin mubtada yake ana gane ni mu'arraf ne kuma al-islam kenan addinu addini a wajen Allah yardadde al-islam shi kadai ne musulunci duk wata ƙarya Allah bai yarda da ita ba kaga nan ta'riful juz'aini yufidul hasr da haka ba yadda za a yi wani mutum ya ce karanto wasu wani islamology kin shi da kuma religion comparé ya ce mana non on va voir comment on va faire a babu wanda za a yi mu wallahi tauhidi qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'budu wala ana abidun ma abattum wala antum abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin aqidatul wala wal bara sai ka tabbata da ita zancen mu shakka game da rukunnan imani ko mu tsaya mu tattauna da wani a'a hiwara dai ka taho kai mu mun ce ba daidai kace ba kai ka ce mu mu ma mun ce mu mun ce ba daidai kace ba ka ce kai kai kuma akan daidai kace ka ce mu ba daidai to zo mu ba juna da dalilai amma kuma sai an zaɓi ƙwararri waɗanda sun iya kaga arabitatul alamul islami majalisar malamai ta duniya da take makka akwai lajina wadda take kula da alhiwaru bain al-adiyan akwai wani profesa dan kasar Suriya ne amma Saudiya yake da zama ana kiransa Dr. Munqizu Saqqa yana da ma wato abin nan rubutu da yake yi an tarjiba cikin internet google zaka gani yana zuwa har kasashen turawa ya tattauna da su in kuka duba daga cikin musulmi akwai wanda Allah ya ba irin wannan ilimi na tattaunawa da kafirai irin su Zakir Naik za ku gani sun shahara a duniya ko ba haka nan bane irin su Ahmad Didat irin su Kari Mill wannan fada na kasar Canada da yan musulunta wanda gare shi ne ma Ahmad Didat yayi karatu ana samu Azhar ma suna da lajina wanda take kula a kasar Misra da al-hiwar bainal adiyan amma mu ba mu cewa a zo a kusanto musulunci da wani abu ko a haɗa musulunci da wani abu ba su tafiya amma naku ba daidai bane namu ne daidai ku kuma ce naku ne daidai namu ne ba daidai ba to a zo a ba juna da daidai shi yasa wani fada da yan musulunta pasto da yan musulunta sai aka tambaye shi wai kai me yasa kan musulunta yace to ya duba ya gani bai taba ganin limami guda ba ya aje musulunci ya shiga kiristanci yace amma su kullun sai kaji an ce eh na tanya hada ce kai har kallon gobe da yi haka dama Allah ce idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba to dan haka innamal ghaibu lillahi kuma intabe nan waga ita ce mas'ala ta karshe da zan faɗa duk da yake musu kawo ta cikin littafi ba sai mu je gaba aya ta gaba duk da yake lokaci ya fara halinsa nan ka gane al-ghaibu yanqasimu ila qismayni al-ghaibu al-mutlaq wal-ghaibu al-muqayyad in an ce gaibi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai san gaibi ba annabawa ba su san gaibi ba kun san wani suna cewa wani sai ce a'a ƙarya ne annabawa sun san gaibi ko ba karan bane to a tantance in ana tattaunawa rashin tantancewa shi yake kawo matsala al-ghaibul mutlaq gaibi mutlaq ba wanda ya san shi sai Allah shi yasa Allah ce ma annabi kace qul la amliku li nafsi naf'an ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء akwai alghaibul muqayyad wannan daga cikin bayan Allah wanda Allah ya sanar da shi ya san shi kaga qur'ani da gaibi ne amma sai Allah sanar da wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa irin wannan ana tattaunawa alghaibul muqayyad annabawa sun san shi wanda Allah ya sanar da su amma alghaibul mutlaq la ya'lamuhu illa Allah ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا ana karanta wannan ayar ya kamata mu dan taba ta dai ko da kadan na wa idza azaqana nas amin wa idza azaqana nas rahmatan min ba'di dharra amassatuhum idza lahum إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون نعم إذا مكدوبة a cikin littattafa asbabun nuzul a iya bincike na da ni yi banga wani sababin nuzul karkashin wannan ayar ba ina fata ana fahimta ta kuma rashin bangani ba shi ke nuna babu ba kuma ko an samu kuma sai an bincika ya inganta ko bai inganta ba don haka iya bincike na nan da tsaya ko ba haka ba gakkace na ce babu a'a ni da ni bincike iya bincike bangani ba a karkashin wannan ayar muna ganewa amma tana shiga sababin nuzulul am ba khas ba domin duk qur'ani da sababin nuzul al'am shine Allah ya sabkar da alqur'ani dan a karanta shi kitabun anzalnahu ilayka wato wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nas dan a sabkar da shi wanda aya ta shiga cikin wannan an sabkar da shi don ayi wa'azi da shi don wannan aya ta shiga ciki an sabkar da shi don ayi tadabburi wannan aya tana ciki wannan sababun nuzulul 'am ne ya shafi dukkan ayoyin qur'ani amma alhasu shine ban gani ba mun gane da kyau wa idza azaqna an-nasa yanzu zamu zo cikin ilmul munasabat ابن عاشور رحمة الله عليه ورحم الله جميع المسلمين يتي لما حكى تمرد المشركين لوكتين ده الله يبادى الأبار تمرد كي هترى إن أنك تمرد ده ضاد شيني رش اللافية شيكو تمرد ده دال دل دل على غما شيني واتو بجريوة قول أنت واي شيسا كنا المتمردين وانا بسنك بجري ما قمت to lamma haka tamarrudal mushrikina lokacin da Allah ya bada labarin bijirewa mushrikai da taurin kansu bayyana huna sai Allah ya bayyana nan annahum fi zalika cewa su lahuna sun shagalta rike da kyau lahuna jami'i ne na Allahi lahuna sun shagalta bi batrihim da kuma girman kansu ma'ana sun shagalta da girman su shine batr ba kibru ba kullu sai kibru ba wala takunu kal ladina kharaju min diyarihim batran wari'a annas shine bi batrihim nan kenan saboda girman kansu ma'ana lahuna bi batrihim sun shagaltu da girman kansu wazdihaihim da jiji da kansu izdiha suna jiji da kansu bin ni'mati da ni'ima wadda'ati da sauki da sun ke samu hutu fa ansahum ma hum fihi min ni'ma abinda suke cikin shi na ni'ima sai ya mantar da su an yataqwa an yatawaqqa'u hudusa diddihi su yi tunanin cewa kishiyar wannan tana iya abkuwa an gane ko ma'ana in mutum na da kuɗi gane kai ba yadda za a iya ran talaka in mutum mulki ko ga fir'auna da ya samu mulki karshe sai da ce shine Allah saboda gane yake ba yadda za a iya Allah ya kwace mulki to shi yasa sai kai hattara in kana da kuɗi ka sa tsammanin Allah ba zai iya kwace to sai Allah ya kwace sai barka da ranka ka gani ko kuma Allah ya bai kwace kuɗin ba kana da miliyan goma kana takama da kuɗi kun san can da Nijar mai miliyan goma wata tsiyara to yanzu a Nijar mai miliyan ɗari ba wata tsiya bane yanzu masu miliyar miliyar aka zance kana ganewa sai Allah ya barka da kuɗin ya kawo wanda suka lunka ka kuɗin ko kuma ya kwaci to shi yasa in kana da kuɗi ba ni tunanin cewa talauci ba zai zo maka ba gode ma Allah sai Allah ya ƙara maka kuma ka bi Allah ka kai girman kai ka ce dubara kace ko wani abu naka in ka samu mulki kaka ce a shikenan eh daga nan zuwa shekara 30 zamu yi kaza bayan shekara 50 zamu yi kaza wa kake ga ma wannan kai da baka san abin da zai zo gobe ba in Allah ya baka ilimi kakka yi girman kai kakka sa tsammanin baka iya samun matsala ko ilimin boko ko ilimin addini a'a rike ibada da tauhidi da bauta ma Allah da gode ma Allah saboda ko Allah bai kwace ilimi ba tunda da kuɗi da mulki Allah ana iya kwace su a zahiri al'ada Allah yana nuna mana yana kwace su ko ba haka ba amma ilimi Allah na iya kwace shi tabbas amma ga al'ada ta Allah bata gudana bai kwace ilimi sai dai ya zare masa albarka shi yasa in Allah ya baka ilimi kake aiki da ilimin naka sai Allah ya zare masa albarka ga ka da ilimin amma baka da amfani cikin al'umma kuma ka zamanto mafi kaskancin mutane Allah ce watlu alaihim naba allazi atainahu ayatina fansalakha minha fa atba'ahu ash-shaytanu fa kana min al-ghawin wa law shi'na la rafa'nahu biha walakinahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawa famathaluhu kamathali al-kalb مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا سيكا زمنتو أسفل السافلين إن باكا أيكي دي إلمنكا الله كمون سأجي تو ابن عاشور يتشي فتفننوا في التكذيب سيسونك نوع تا daga fanni fanni na sun ka shiga salo daban-daban fit takdibi na ƙayyata Qur'ani bi wa'idillahi ta'ala na alƙawarin da Allah ya cewa Allah zai iya kama su malai ce afani na istihza'i sai sun ka shiga nau'i nau'i daban-daban na istihza'i kama qala ta'ala wa zarni wal mukaddibina ulin na'mati wa mahilhum qalila wa jaa al kalamu ala tariqati al hikayati an halihim wal mulqi ilayhi al kalam huwa an nabiy sallallahu alaihi wasallam wal mu'minuna sai Allah yana bada labarin kamar mutanen da basu babu sunan amma wanda ake son a yi ma magana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da mu'minai wa fihi ta'ridun bi tadhkiril kuffari bi hululil masa'ib bihim la'allahum yatadhakkaruna Allah yana tuna musu cewa kina azaba na nan tahi in bata zo ba ko ko ga ta tazo an yi ta na don su dawo faya'uddu uddatal khawfi su yi tattale tattale irin na tsoro min hululin niqma daga babba azaba ta zo musu allati anzarahum biha fantaziru inni ma'akum minal muntazirina kinan wannan azabar da ake cewa za ta zo za ta zo kinan wannan aya ko ta zamanto musibar ta sabko musu sai Allah yana son ya nuna maka gaso dan dake cewa a kawo kaza a kawo kaza idza lahum makrun fi ayatina wa idza adaqna an-nasa rahmatan min ba'di dharra idan muka ɗanɗana ba mutane azaba bayan jin daɗi ma'ana ana son a baka labarin kafiri idan azaba ta shafe shi to kuma zai ce ya tuba in ya tuba kuma da an ba shi daɗi zai kowa bisa halin shi na ana faɗa musu cewa su shirya wata azaba na nan tafi shi da abin da ibnu ashur yake cewa ko ko azabar ta zo yanzu suna roƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nemi a ɗauke rabbana kshif annal azaba inna mu'minuna anna lahum dhikra wa qad ja'ahum rasulun mubin thumma tawallaw anhum wa qalu mu'allamun majnun inna kashiful azabi qalila innakum aiduna Allah ya san dawowa za a yi to shine munasaba wannan aya inna rusulana yaktubuna ma tamkurun lalle manzanninmu suna rubuta abinda kuke yi da makirci dan uwa wannan aya ta ce lokaci dole sai dai gobe in Allah ya kaddara za a zo a dora a inda aka tsaya abinda muka faɗa ya zama dai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh